أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau 24 ga watan Zulqa'ada hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau bakwai ga watan takwas miladiya 2018 a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafin al-tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه والنشين زي زما مجلس منشأ in sha Allahu ta'ala malai ibn taymiya yana mana bayani akan waɗannan dai ayyukan zuciya a inda yake kore damuwa ta kasance ɗaya daga cikin ayyukan zuciya waɗanda ake so damuwa ba a santa aikin zuciya ne amma kuma ba a santa zuciya ita take damuwa amma ba a san damuwa sannan babu inda aka ce mutum ya ɗauki damuwa ta zama masa ibada mutum ya ce gashi yana bauta ma Allah amma da damuwa me kake yi kake san Allah ya so ka sai ka ce kai kawai damuwa damuwa ba a san ta to yana bayani kan haka shi lokaci ya yi mana halinsa a karatun da ya gabata a inda an kama na ayoyi ya kama na ayoyi da suke shaida akan haka cewa Allah madaukakin sarki so yake a fita daga damuwa ba so yake bayi su shiga damuwa ba to shine sai yake cewa wazalika li annahu la yajlibu manfa'atan dalilin da yasa aka ce ita damuwa ba ta cikin bautar Allah saboda ba ta jawo wani amfani damuwa in kai ta damuwa kai ta damuwa ka sama kanka ciwon damuwa a zuciyarka to zuciyarka za ta riƙa ƙonuwa ƙwaƙwalwarka za ta riƙa zafi kanka zai riƙa ciwo zuciyarka ta riƙa bugawa da yawa jininka ya hau da yawa ka ga ba wani amfani da za ta jawo maka wala yadfa'u madarratan sannan ba ta tunkuda wata cuta dan ka zo ka zauna ka ta damuwa a cikin zuciyarka to daidai kake da mutumin da ya shiga duhu da ya shiga duhu kawai sai ya rika cewa Allah ya tsine ma duhu Allah ya tsine ma duhu dan ka tsine ma duhu ka kwana duhu kana tsine ma duhu akwai abin da zai canza ba abin da zai canza amma lokacin da ka shiga duhu kawai shikenan sai ka nemi fitila sai ka kunna shikenan kai maganin duhu shine dai daga cikin malamai ke cewa allamani al-islam an ashtaghila bi ida'ati ash-shumu'i la bi la'an az-zalam yace ni musulunci ya koyar da ni in shagalta da kunna fitila ba in tsitsi ne maduhu ba shine ɗaya daga cikin mawakan wannan zamanin ash-shaykh Abdurrahman al-Ashmawi yake cewa wai ya manya subbu ya manta subbu zalamal layli muttazi'an به مما قلته أرى الليل مما قلته سخرا لو كنت أشعلت كنديلا نللت به ما تبتغيه وفر الليل وانحسره ولو رفعت إلى المولى يديك لما رأيت إلا صفاء يذهب الكدر يكي شاوي يا من تصب ظلام الليل متذرا يا وندي يكي تا zagin duhu muttaziran bihi kuma gashi ya lullaba kanshi da duhu ya shiga duhu kuma sai zagin duhu yake ya ce aran laila mimma qultahu sakhira yace sakamakon tsine ma duhun da kake ma sai gashi duhun ya koma yana ma izgilanci kawai kaman ziga shi kake yana karuwa sai ce lau kunta ash'alta qindilan da ka kunna fitila lanilta bihi ma tabtaghihi wa farra al-layl wal hasha to da ka samu abin da kake nema shi kuma duhun da ya tafi ya barka shi ne sai ce walau rafa'ata ila maula ya daita da lokacin da ka shiga damuwa a rayuwa sai ka ɗaga hannunka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kana roƙon Allah maɗaukakin sarki kana addu'a la ma ra'aita illa safa'an yuzhibul kadara to da ba abin da zaka gani face wani haske wanda ke yaye maka dukkan wani abu da ya zama gugubi ne da lalacewa to haka ake fatan musulmi ya zama ba ka zuwa kai ta zagin matsala kai ta damuwa a zuciyarka alhali Allah ya buɗe maka hanyoyi da za ka fita daga wannan damuwa ba a zagin jahilci in ka zagi jahilci ba ka zuwa makaranta to za ka kwana dubu kana zagin jahilci ba abin da zai maka amfani ba a zagin talauci in kai ta kwana dubu kana zagin talauci shi bai san kana yi ba sai dai ta karuwa ma ya ta ninkuwa ya ta ninkuwa dukkan wata damuwa yi kokari ka samun mata hanyar da za ka fita daga cikinta amma ba a ce ka zauna a cikin damuwa kai ta zaginta ba sau da zama cikin damuwa baya baya baya maganin ciwo amma idan kai kokari ka nemi hanyar fita daga damuwarka to shikenan sai ka warke ka kubuta shikenan amma ba haka ba sai ka dawoma a cikin damuwarka wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin musulunci da yasa aka hana zagin shugabanni in ka zagi shugabanka ka la'ane shi to ba abin da zai canza sai dai ya ƙara lalacewa kai kuma kai ta ƙara shiga bala'i ranar da ka ce Allah ya tsine ma shugabanka kila Allah ya ansa idan Allah ya anshi wannan tsinuwar da kama shugabanka sai ƙara lalacewa sai ƙara gana maka azaba in da yana maka azaba ninki biyu ne to yanzu sai ta koma ninki ashirin ba za ka taɓa ganin sauƙi ba wannan yana cikin fitinar da ake fama da ita a Najeriya nan ko ka faɗa ko ka faɗa ko kai ka yadda ko ka yadda wannan ita ce gaskiya duk lokacin da mutane suke zagin shugabanninsu to Allah madaukakin sarki zai ta ƙara kuntata musu rayuwa shi yasa aka hana mu zagin ƴaƴanmu in ka zagi ɗanka ko ka tsine masa shi kenan sai ƙara lalacewa bakin cikin kuma wajen ka zai dawo amma idan ka ci gaba da addu'a kana masa nasiha in akwai abin da za ka yi na duka ko na horo ka masa amma kar ka zage shi kar ka tsine masa to sai ka ga Allah madaukakin sarki yana rage masa matsalolinsa matsalolinsa suna raguwa amma idan ka ci gaba da zagin shi kana tsine masa to shikenan ba za ka taba ganin sauki ba kuma duk lokacin da aka zo aka ce maka ya aikata wani mummunan abu to sai ka ji wani zul a cikin zuciyarka shike wannan zul din da zaka ji a zuciyarka jinin ka ne ya hau shikenan sai matsala ta karuwa saboda ka musulunci bai ce a zauna a cikin matsala ba saboda ka zama cikin matsala ba ibada bane zama cikin damuwa ba ibada ba ne ita damuwa so ake a fita daga cikinta so daga fala fa'ida ta fihi ba fa'ida kai ta zama cikin damuwa wala fa'ida wa ma la fa'ida ta fihi la ya'muru Allah bihi duk abin da babu fa'ida a cikin Allah bai umarnin a yi shi duk abin da za ka yi wanda Allah ya ce ka yi to akwai amfani a ciki ko ka samu amfani na duniya ko ka samu amfani na lahira ko kuma a haɗa maka duka biyu duk wani abu da shari'ar musulunci ta halatta maka ko ta wajabta maka ko ta mustahabbantar da shi a gare ka to sai ka samu akwai ne akwai fa'idoji guda biyu ko dai fa'ida ta duniya ko fa'ida ta lahira shi yasa addinu ja'a li sa'adatil bashar addini ya zo ne don ya samar ma da bayan Allah sa'ada sa'ada rayuwa mai daɗi a rayu mai kyau a duniya kuma a rayu a lahira mai kyau shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban ya Allah ka bamu mai kyau a duniya sannan idan mun tafi lahira ya Allah ka bamu mai kyau sannan ka tsare mu daga azabar wuta amma ba inda aka ce kai ta jawo kanka damuwa wai da sunan bautar Allah kake yi na'am eh لا يعتم صاحبه kai tsaye ba za ka ce wanda yake cikin damuwa yana da zunubi ba idza lam yaqtarin bi huznihi muharram idan bai gwamu da wannan damuwar da yake ciki ba ba a samu wani abu na haram da ya aikata ba idan damuwa ta ja maka kuma ka ci gaba da aikata haram to ya zama me to yanzu bala'i kenan biyu shine abin da ya faru da wannan matar ɗanta ya rasu sai ta sa ma kanta damuwa sai ta ce bari ta koma bakin kabarin ɗan nan nata a makabarta kawai ta kuka tana ganin wai wannan damuwar da za ta ta yi kamar ita ce za ta sa ta samu lallashin zuciyarta ba ta san ƙara ma kanta za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuciya sai ya ganta ya ce ya amatallahi isbiri wahtati ya ce ke baiwa Allah ki koma gida mana ki je ki jure ki ta maza wahtati bi ki roki Allah ya baki lada a game da wannan damuwar da kike ciki sai ta ce ma manzal sama ilaika anni fa innahu lam yusibka ma asabani idan Allah ka tafi ka bani waje dan abin da ya faru da ni ba kai ya faru da kai ba ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga yanzu wannan magana da ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam bala'in da ta jawo ma kanta da za ta jawo ma kanta to ya ninka wannan damuwa da take ciki su barkatai ba a san ma iyaka ba domin musibar da za ta taba addinin mutum ta fi kowace musiba girma shikenan manzo Allah sama da ya ji ta faɗi wannan mummunar magana sai sauri sai ya gaba ya kyale ta bayan ya wuce sai wasu sahabbansa suka ganta sai suka ce ke kin san wanda kika faɗa ma wannan magana ta ce wallahi bata sani ba bata san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane sahabbai suka ce innahu rasulullah sai manzo Allah fa kika faɗa ma wannan magana ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai na shiga uku na lalace ta bi annabi sama da sauri ta tafi gidansa aka ce walam tajid indahu bawwaban bata samu masu tsaron kofa ba ba wani mai tsaron kofa ta shiga tana zuwa ta ce ya ma'aikin Allah wallahi ban san kai bane wallahi ban san kai bane ya manzo manzo ya ce a ki tafi innama sabru inda sadmati al-ula ki tafi ya kamata ba yanzu bane ya kamata ki hakuri ki jure tun lokacin da aka jarrabe ki da wannan musiba ya kamata ki jure amma ki kasa jurewa wannan rashin jurewar da kuma yin imani da cewa ke ki zauna a cikin damuwa shi ya jawo miki wannan damuwar da kike ciki yanzu gashi kin faɗa ma manzon Allah mummunan magana magana da za ta jawo miki halaka ta har abada mutumin da ya faɗa mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai halaka bai ja kansa halaka kuma ta har abada ba ranar da zai fita daga cikin wannan halaka to kaga shine wannan saboda haka inna masabru inda sadmatil ula saboda haka asali idan mutum ya shiga damuwa kai tsaye idan yana cikin damuwar nan ba za ka ce ga zunubi ba amma kuma ba fa'idar da zai samu so da ka yi ƙoƙari ya fita daga wannan damuwar shi ya ce kama ya hazanu alal masa'ibi kamar yadda mutum idan musiba ta same shi yana shiga damuwa wannan kuma damuwar da zai shiga ba a ce ga zunubinta ba amma kuma ba a ce da wama a ciki ba ba fa'idar da zai samu saboda haka ya fita daga ciki كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يد أن نفسه سما لوقت عند أقي مثل رسوا لنس إبراهيم يرس رضي الله عنه أشيكرا تد يربعين هجرة يشي إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ألا مدوك كنسر كي بايا كام باوان بدمع العين ده هواين ده زي زبر أيدن إذا كشجر داموا تبالي في أجا هواي يا زبو مكة ونبالي في بني ba zinibi amma kuma kar ka roki Allah ka ce Allah dawwamar da ni a cikin wannan damuwar in ta kuka in ta hawaye in kai haka to yanzu kuma ka shiga bid'a amma wannan hawayen da zaka zubar to ba laifi bane Allah ba zai kama ka da zunubi ba shi hawayen ma da zaka zubar wani zubin in ka shiga damuwa to yakan sanya zuciya kamar yadda mai hikima yake cewa la'alla hutulad dam'i yaqibu rahatan على الحزن أو من الحزن أو يشفي أو أو يشفي شدي البلابل يتي لعله طول الدمع يعقب راحته أنا فاتر هوا يندزا أزبر يحي فدا هوتن زوجيا أفتع من الحزن أفتدق داموة aw yashfi shadiyyal balabili ko kuma kila ma ya warkar da mutum daga bakin ciki da kunuwar zuciyar da yake saboda bala'in da ya shiga to shi yasa aka ce ba laifi bane dan kai hawaye ba laifi damuwa ta zo maka ka zidda hawaye amma kuma karka ce ka dawwama kai ta zidda hawayen nan ka yi kokari ka samu hanyar da zaka fita daga wannan damuwa wala bi huznil qalbi sannan Allah madaukakin sarki baya kama dan adam da bakin cikin da zuciyar shi ta shiga Allah ba zai rubuta ma zunubi ba dan ka shiga damuwa domin shi ya jarabe ka da wannan damuwa amma kuma sai ya nuna maka ga hanyoyin da za ka bi domin ka fita daga wannan damuwa so da kaga damuwa ashe ba ibada ba ce walakin yu'akhizu ala hadha aw yarhamu sai dai Allah madaukakin sarki yana kama bawansa ne ala hadha akan wannan zai nuni zuwa ga harshen sa aw yarhamu ko kuma Allah madaukakin sarki ya tausaya ma bawansa saboda abin da harshen sa ya faɗi wa ashara bi yadihi ila lisanihi annabi sama sai ya nuni da hannun da hannunsa zuwa ga harshen sa ya haka yace da wannan Allah ke kama mutum ko kuma ya masa rahama me manzon sama yake nufi a lokacin da aka jarrabu mutum da musiba da damuwa to abu na farko da ake bukatar yi shine ya da damuwa cewa daga Allah take damuwa jarabawa ce daga Allah abu na biyu ya jure ya ta maza ka a gan shi yana surutai da baki ka a gan shi gaɓoɓin shi sun canza yana aikata abubuwan da masu natsuwa za su gan shi su ce ta wane ya aka yake haka kamar mara natsuwa ka a gan shi haka shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a lokacin da aka ce ma mutum musiba ta saukan masa ya ce laisa minna man latama al-hududa wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyyati abu uku ba a san ayi a lokacin idan musiba ta zo ma mutum idan musiba ta sauka ma mutum ba a san yayi abu uku abu na farko shine darbul hudud a ga mutum yana dukan fuskarsa yana dukan kuncinsa yana dukan jikinsa wai musiba ta shafe shi to me zai yi me laifin jikinka ka san dan yatsa ba shi ke laifi ba amma idan aka yi wani abu sai ka kan haka wai akwai wani mutumi a jahiliya kafin zuwa musulunci ana ce mishi al-kusaiyu shi ne an damun nas shi ya fi kowa da na sani a duniya wai da wani abu ya same shi zai da na sani ya haka ya sa ya tsantsa haka ya haka kawai sai dai aka ga ya haka sai ji tsoka a baki da kashi da jijiya nan ya tsinki sai nan ya taho to shi ne suke ce mishi na damatul kusa'i ko su ce an damu min al kusa'i sai ce wani da na sani sai ka ce kusa'i shine wani yake cewa ghairi dana wa ana almu'azzabu fikum fa ka'annani sababatu almutanaddimi ce wani na yi laifi kuma sai a ce ni za a ma azaba kamar ni dan yatsan mai dana sani ne mai dana sani shine yake kama yatsan sai haka ai ka me ya yatsan sai ne laifin yatsan shi to shine abin da ake sai a ta dukan jiki to laysa minna man daraba alkhududa abu na biyu shine shaqqul juyub kawai mutum ya kama rigar shi yana yagawa wani ana ce masa ga musiba wane ya mutu ko an yi maka kaza kawai sai ya kama rigarsa tun daga nan sai ya keta ta sai ta kai ƙasa haka ake yi a jahiliya sannan wa da'a bi da'wal jahiliyyati sannan kuma sai kwakwazo irin da mutanen jahiliya wayyo wayyo ya shiga uku ya lalace wayyo ta shiga uku ta lalace ka ji mutum yana faɗin maganganun da ƙirya yake yi ya san ba gaskiya yake yi ba ka je yana cewa wai da shi mutuwan ba ta zo ta ɗauka ko ƙarya yake da za a ce to shi kenan yanzu wannan da ya mutum an dawo da ransa kai kuma yanzu kai za ka tafi ba ka ga gudu inda yadda zai ya tsere ma mala'ikan mutuwa zai to kai ƙarya ce wannan to waɗannan abubuwan guda uku ba a san a gansu a tare da ɗan adam a lokacin da musiba ta saukan masa ana son ya kame ya jure ya hana harshensa faɗin abubuwan da ba su da amfani ya hana gaɓoɓinsa abubuwan da za a gani a ce kai wani bai da natsuwa ko wani ya yake irin abubuwa haka kaga mutum an cewa an yi gobara wani yana cewa a bashi zai shiga wuta na ci bal bal bal bal bal wai a bashi zai ci zai shiga to ka shige kai kaga musulmi ba a san a gan shi haka to amma shi yasa sai musulmi ya ce to Allah ba zai kama zubar da hawaye ba ba zai kama dan adam dan idansa ya zub da hawaye saboda ya shiga damuwa ba sannan Allah ba zai kama dan adam ba zuciyar shi ta shiga damuwa tana jin damuwa saboda bakin cikin da ya shiga Allah duk bai kama dan adam da waɗannan abubuwan guda biyu shi dai yana kama dan adam ne da abin da harshen sa ya furta a lokacin da musiba ta saukan masa sai ta surutai ya ta miyagun maganganu ga Allah kaga babu asabu kenan ya zama ya zama ya zama aljazabu yake ya yi raki kenan raki ko ai ba a san shi to abu na uku da ake bukatar mutum yayi idan damuwa ta same shi ita ce shine shine sai ya addu'a a gaba gaba ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya dauko addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na shiga damuwa اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عني mutum ya ta wannan addu'a la ilaha illallah al-alimul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil karim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim الله الله ربي لا أشرك به شيئا mutum ya ta waɗannan addu'o'in wallahi sai Allah ya fitar da shi daga damuwar da yake ciki sai ya ji kamar abin bai faru ba amma mutum baya waɗannan kaga shi ke sannan na hudu idan damuwan nan ta zo bayan biye wannan to ya tsaya ma kansa fada so tari wani zubin Allah yakan jarrabu mutum da damuwa ne sakamakon abin da yake aikatawa ba ka sallah cikin jama'a baka damu da ka kula da sallah ba duk abubuwan ibada kana sakaci da su kana saba ma Allah shi yasa mutanen da suka fi kowa damuwa su ne mutanen da suka fi saba ma Allah mutanen da suka fi kowa natsuwa suka fi kowa kwanciya hankali su ne mabiya Allah in ka rike Allah Allah madaukakin sarki baya mu'amala da bawansa mu'amala ta zalunci in ka rike shi to shi kuma ba zai sake ka ba shi yasa kaga kiɗa da waƙe duk ba su kawo natsuwa kiɗa da waƙe da waƙa duk ba za su kawo maka natsuwa ba in ka shiga damuwa sai ka ce to bari ka sa kiɗa ka ji to shi ce na ƙara haukatar da kanka kake yi domin ai shaidanu kake ƙara gayyato ma kanka su kuma shaidanun na yanzu suke sa maka damuwar dama shi ce wani ya je wajen likita wai an ce hajjinin shi ya hau aka ce to me yake sha'awar ya yi ya kwantar mishi da hankali wai ya kalli rectilin kajuwawa in yana kallon rectilin din nan dole ya zama yana da wanda yake so ya ci ko ba haka bane tunda gem ne gem ne dole yana son yana tunanin wani ya ci ana ɗauka wancan aka ɗauke shi aka nuna ma duniya aka tuma shi da ƙasa ko tumawa gaske ce ko tumawa ƙarya ce tunda dai dama gem ne shi kenan sai ya ji damuwa a zuciyarsa shi kenan zuciyar za ta ƙara sama to za ka haɗa shi da mutumin da aka je asibiti aka ce ai jinin shi ya hau aka ce me kake so ya ce ba abin da yake so kamar su wani karatun alkur'ani kaga ala bi zikrillah tatma innul qulub Allah ce duk ku daina tattaunawa wani ya je wajen psychiatrist wani ya je wajen psychologist wani ya je wajen sociologist duk an ta tafi wajen masana ɗabi'ar ɗan adam da kuma yadda zuciyar shi take aiki da kaza da kaza wai ana neman natsuwa sai Allah ce duk a dawo duk a kyale su ala bi zikrillah tatma'innul qulub kama ambatan Allah sai zuciyarka ta nutsu kowace damuwa ka shiga ɗauki ƙur'ani ka karanta musamman kuma Allah ya taimake ka kana karanta alƙur'anin kana jin ma'anoninsa kana jin fassararsa a zuciyarka to sai ka ji wani sanyin rai na sauka a tare da kai ba za ka shiga damuwa ba to kaga shine wannan bayan Allah madaukakin sarki sukan shiga irin damuwa haka mai girma amma sai ka ga da yawa aka shiga hadarin mota kaza amma sai ga wasu sun bambanta sun fita lafiya lau to kaga Allah zai kama bawa da waɗannan sai dai abin da harshe ya furta wannan hadisi ne sahihi yana cin bukhari wa qala sannan annabi sallallahu yace tadma'u al-aynu ido na zidda hawaye babu laifi ido ya zidda hawaye dan ka shiga damuwa wa yahzanu al-qalbu sannan zuciya tana yin damuwa tana shiga damuwa amma wala na kulu illa ma yurdi rabba amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da ubangiji ya yarda da shi abin da zai sa ubangijin mu ya yarda da shi kaga kaga ka'ida kenan ba laifi bane an maka mutuwa ka shiga damuwa ba laifi bane ka rasa wani abu na duniya ka shiga damuwa to amma kada ka furta abin da yake a bakinka zai zo ka ce kyai ka ji musulmi yana faɗin abin da kafiri ma in ya faɗa sai an ce mai rage wai kawai saboda ya shiga damuwa kaga duk wannan yana ciki saboda haka damuwa ba ibada bace damuwa ba ibada bace jarabawa ce daga Allah in kai kokari ka danne ba ta rikita ka ba to sai ka zama bawan Allah amma babu inda aka ce kuma kai ta jawo kanka damuwa ka ce wai kana bauta ma Allah da damuwa ne wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki irin wannan misalin akwai faɗin Allah madaukakin sarki a game da wa a game da baban annabi Yusuf alaihi salam annabi Yaqub alaihi salam wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa byaddat aynahu min al-huzn fa huwa kazim wa tawalla anhu annabi Yaqub alaihi salam sai ya bar ƴaƴansa da jikokinsa domin a lokacin har da jikoki sun zo kullum idan annabi yusuf ya zo annabi yaqub ya zauna in an dan masa wani abu sai ya ce o ce da yusuf yana nan ba zan ba zan da yusuf yana nan da ba za a min kaza ba ka san ɗabi'a ce ta Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe ka in kana da 'ya'ya ka ji ka fi son wani daga cikin abin da ke jawo ka fi son wani ɗanka a zuciyarka aka ce ka yi akwai kyautatawa جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها قائدة ألا ملوك سنسلكي يا حالة زكاتا أكن سندم مي كوتا متا sannan kuma zuciya tana ƙin duk wanda yake munana mata in kana kyautata ma wani to sai ya soka to akwai wannan sannan kuma akwai mahabba jibilliya akwai soyayya kawai wadda bahaushe ke ce gaman jini ba ya sa'a ba ta jawo hawan jini kuma to gaman soyayya gaman jini da ake cewa haka nan babu sababi babu dalili sai Allah ya sa ka kafi son wani a cikin 'ya'yanka to annabi Yusuf alaihi salam Allah madaukakin sarki ya sa ma annabi Yakubu son saboda annabi Yusuf yana da wasu dalilai da za su sa a so shi a yadda qur'ani ya nuna mana annabi yusuf alaihi salam allah madaukaki ya bashi natsuwa domin yin mafarki mai kyau karka yin mafarki mai kyau to alama ce ta natsuwa yanzu ni ya kwanta mafarki mafarkin da zai rika yi in ya kwanta bacci sai ta mafarki gashi na an jefa shi a rijiya an dauke shi an jefa shi a tekun maliya an dauke shi an dauke shi da helicopter sai da aka yi sama sama aka kolo da shi kasa mafarkin da kawai zai kai kenan wani kuma kawai mafarkin da zai kai sai dai ya ganin shi kullum a aljanna ya gan shi a makka ya gan shi gashi an zauna ana karatun qur'ani da makamancin wannan to annabi yusuf alaihi salam ai mafarki ya fara yi kage yana da natsuwa ce to shi yasa sai babansa ya fi son shi sannan na biyu ana son mutum saboda kyan halittarsa Allah madaukakin sarki ya sa annabi Yusuf alaihi salam yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya je sama sai ya ce da ya je sama ta uku fa idza bi yusuf qad utiya nisfal husn ya ce to sai naga annabi Yusuf alaihi salam an ba shi rabin kyau rabin kyan duniya ga baki daya da kyan wancan da kyan wancan da kyan wancan da kyan wancan da kyan wancan duka ka hada su daya to sai ka raba biyu shine aka dauka aka ba annabi Yusuf alaihi salam duka kyan duniyan nan aka raba biyu aka ba shi rabi shi yasa da mata suka gan shi sai suka rike yanke hannuwansu an ba su wuka su dan ci abu haka ko su su dan yanka misalin kamar apple su ci kawai da aka ce musu ya zo ya dan wuce malaman tafsiri ma saboda su ƙara ma abin su ƙara ma abin daɗi sai suka ce bai ma fa yi wanka ba lokacin kowa ya faɗa musu oho akwai malaman tafsirin da suka faɗi haka domin ai cewa kawai ta yi uku huji alaihinna su dai ta ba su wajen kwan zama sun zauna ta ba su wani abin da za su yanka haka sai ce uku huji alaihinna sai fita kawai ka wuce kawai ka zo ka wuce ta gaban su shi ce mara ainihu akbar nahu وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قلت والله بعد أن أدم بني wanci wannan ba mutum ba ba mutum ba ba aljan ba sai mala'ika ne a mala'ikun ma mai daraja ba kowane mala'ika ba kaga ba su ce in haza illa malakun kawai suke shi suka ce karimun suka siffanta shi domin malak zai iya zama malakul mauti sa yi fatan su ga malakul mauti kaga ba za yi fatan su ga malakul mauti ba ko sannan kuma kila zai iya zama israfi ne israfi qabidul arwah mai karɓar rayuka sa yi fatan su gansu zai yi wa ya kasance munkar ne da nakir mala'ikun kabari kaga sunayen su sunan su ya kama da ma'ana aikin su munkarai munkar nakir dukkanin su ba a san ganin su to sai suka ce in haza illa malakun karim wannan wasu dalilan da suka sa a baban annabi yusuf alaihissalam yake son shi kenan so da da suka yi wannan abin da suka yi suka je suka suka jefa shi a rijiya suka dawo suna kuka cewa ai kirkeci ya cinye shi amma suka manta kuma suka zo da riga ba a yaga ta ba malaman tafsiri suka ce annabi yaqub ya ce ma ajala hadha ba akala yusufa wa taraka qamisa ce kai wannan kirkeci akwai shi da adalci ya kware wajen cin mutum kawai shi kenan sai ya cinye annabi Yusuf kuma bai yaga rigar ba kun gane ai sarki ya ci ya ci mutum amma rigar shiga ta nan suka zo da ita suka sa ta wa jawo ala qamisihi bidamin kadid suka cire mai riga suka yanka dan akuya ɗaya kawai sai suka jefa riga a cikin jini sai suka zo baban suka ce gashi ai sarki ya cinye Yusuf kuma abin da ya faɗa inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu to wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu akalahu dhi'bu da abin ka duba za ga akwai rashin wayo a ciki duk mutumin da bai da gaskiya to za ka ga bai da wayo shine bahaushe ce ramin ƙarya ko raimi to bayan nan annabi yusuf alaihi salam an dade kullum baban ya zo ya zauna da an ɗanyi wani abu sai ya ce oh kaga da Yusuf yana nan da shi kenan in aike a dawo da wuri ba sai ce da Yusuf na aika da yanzu ya dawo suka ce tallahi taftau tazkuru Yusuf hatta takuna haraban aw takuna min alhaliki ce Allah kana nan kawai ka tsufa kana ta damuwa akan Yusuf ba za ka daina tuna Yusuf din nan ba wallahi sai ka sai ka bi ka lalace gabaki da shine sai Allah ya ce wata walla anhu in suka faɗi wannan magana sai ya kyale su ya kau da kai daga barinsu wa qala ya atafa ala yusuf ke ce wayyo Allah damuwa ta a game da annabi yusuf wa biyaddat aynahu idanuwansa suka yi fari min alhuzni saboda damuwa kaga inna Allah la yu'akhidhu bi dam'il ayni inna al-ayna la tadma'u ido babu laifi ya zidda hawaye dan an shiga damuwa a ganka kana hawaye ba laifi bane fa huwa kazi shi annabi baban annabi Yusuf yana yana danna bakin cikin a zuciyarsa shine kazimun da baya son ya bayyana damuwa a zuciyarsa take baya son ya bayyana to haka ake son namiji kuma haka ake son musulmi ma ba namiji ba mutum ya zama ya iya danna damuwarsa a cikin zuciyarsa sannan ya zama ya iya seta harshensa kada damuwarsa ta sa ya faɗi abin da zai zama zai fusata Allah maɗaukakin sarki to kun ga kun ga damuwa kenan saboda haka damuwa ba ibada bace wa qad yaqtarinu bil huzni ma yusabu sahibihi alayhi wa yuhmadu alayhi zai kuma iya yiwuwa damuwa ta zama ta gwamu da wani abin da ya kasance za a ba bawa lada a kansa wa yuhmadu alayhi kuma a yabe shi fa yakunu mahmudan min tilka al jihati sai ya zama wannan damuwar ta zama a bar yabo ta wannan bangaren la min jihatil huzni ba wai ita kanta damuwa aka yaba ba akwai abin da shi akan kanshi ai ba abin yabo bane amma sai wani abu ya haɗu da shi yanzu misali kuɗi ko dukiya kawai a ce kana da dukiya a bari abin yabo ne a ce wani ne dukiya ne ba abin yabo ba ne kawai a ce wani mai dukiya ne kawai a ce a siffanta ka ce kana da dukiya ba wani abin da za a yabe ka a kai amma sai aka ce wani ga dukiya ga kyauta to ka yanzu dukiya ta zama mai abin yabo so daga dukiya ita a zatinsa a zatinta ba a yabo ba a yabanta ba a fallasa ta amma sai idan ta gwamu da wata sifa sai aka ce wane ga duki mai dukiya ne kuma mai kyauta kaga yanzu ba an yabe shi saboda dukiyarsa bane me aka yabe shi akai saboda kyautar da yake da dukiyarsa a gefe guda sai aka ce ka ai wane ga dukiya amma matsolo ne yanzu ne aka soka dukiyar aka soka ko matsolanci matsolanci aka soka to haka damuwa take damuwa akan ta ba a bar yabo bace ba a bar suka bace amma idan ta gwamu da abin banza to shi ke nan sai a kushe ta a gefe guda kuma idan ta gwamu da abu na alheri to sai ta zama mai sai kuma a yabe ta kalhazini ala musibatin fi dinihi kamar mutumin da yake shiga damuwa saboda addininsa misali irin zamanin nan namu da abubuwa suka lalace da yawa gyara yi wahala masu gyara sun yi karanci a cikin al'umma masu ɓanna su suka fi yawa tun daga 'yan ƙananan yara in ka ji maganganun da 'yan mutsumutsin yara suke yi sai hankalin kai tashi da waɗanda suke biye musu da waɗanda suke biye musu da waɗanda suke biye musu to sai ka riƙa damuwa akan wannan abu to Allah zai baka lada saboda wannan damuwa ai shi yasa aka ce matakan ma gyaran uku ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda yaga ana banna ana taba ma Allah to idan yana da iko ya gyara da hannunsa baba ne shi a gida shugaba ne shi wani mai faɗa a jini a cikin al'umma yana da ikon da zai ce a bari da hannunsa kuma idan ya buga hannunsa ɗin nan ba abin da zai biyo baya na biyu shine idan mutum bai iya gyarawa da hannu ba to ya faɗa in wanda muke yi yanzu ka faɗa mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku dariya dariya ku ta zan ku kama gaba da nadamin mai kin gaskiya to kaga aikin faɗi kenan idan mutum ya gaza faɗi faɗin ma ya gagara to sai ya rika jin damuwa a zuciyarsa da misli haza ya zubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa iman in wannan ka rika jin zuciyarka kamar za ta fashe saboda damuwa to Allah lada zai rubuta maka shi yasa hauka ce mutum ya zama ya ga ana saba ma Allah bai jin komai ana ma saba ma Allah yana dariya abu nayya inna min ar-rijali bahimatan fi surati ar-rajuli as-sami'i al-mubsir فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر wani uba ya zaunar da ɗansa ya ce kai ɗana wallahi mafi yawancin mutane da kake ganin su dabbobi ne tumakai ne ya ce amma fi suratin rajul sami'il mubsir amma za ka gansa a cikin rigan mutum a cikin suran mutum mai ji mai gani kamar da gaske kamar mutum amma me yasa suka zama haka fatinun li kulli musibatin fi mali za ka gan shi in aka aka duk abin da ya shafi damuwa ce a dukiyarsa sai gan shi a faɗake yake in kana son hankalin shi ya tashi to ka taɓa dukiyarsa lauyan da ya fi kowanne tsada zai iya ɗaukar shi ya biya kotun da tafi kowace kashe kuɗi zai iya zuwa ya kai saboda dukiyarsa amma wa idza usiba bi dinihi lam yash'ur amma idan addinin sa aka sama addinin sa ne aka cutar to bai jin komai ba shi ba nashi bane ba abin da ya dame shi kawai me shi yazo ya kara kayan shi me shi yazo ya kara kayan shi Allah kenan kaga in wannan damuwar mutum ya zama yana ganin ana saba ma Allah yana jin damuwa a zuciyarsa to lada zai samu a wajen Allah madaukakin sarki ita ce kal hazini ala musibatin fi dinihi wa ala masa'ibil muslimina umuman haka nan musulmi ya rika damuwa da musibin da suka shafi yan uwansa a ko ina suke a duniya to ka damu da yan uwanka da suke burma mutane ne a yau mutanen burma mutane ne da suke rayuwa a wata ƙasa ƙasa ce ƙasar Myanmar ƙasa ce da suke da boda da indiya sannan suna da boda da abin nan bangladesh da pakistan da kuma dai waɗannan ƙasashen na asiya musulmai ne su ziryan 'yan garin ɗari bisa ɗarinsu musulmai ne amma saboda musuluncin da suke yi yau wajen shekaru an fi sittin azabtar da su ake yi burin arnan ƙasar shine sai sun karar da su sunan jihar su araka jiha ce ga baki ɗayanta ɗari bisa ɗarinta musulmai ne dokoki na zalunci ake kafa musu an kafa musu doka haihuwa ba yadda mutum ya haifi fiye da ɗaya ba in ba ta ta ciki sai ka san yadda za ka yi da shi in ka bata ta haihu ka san yadda za ka yi da ɗa ko ka kashe shi amma in aka sake aka yi bincike aka ganka kana da 'ya'ya biyu to kai ma sai ka tafi lahira kuma har yanzu fa abin da ake musu kenan yanzu can da abin da suke ta musu kenan suna musu kisan ƙare dangi ba a sani ba sai daga baya da wannan abubuwan na waya suka zo shi yasa daga cikin alherin wayan nan akwai wannan wani sai ya sauri ana ma yan uwansa sai ya ɗau waya sai ya ɗauka sai ya sauri sai ya tura ma duniya kafin shi ma a zo kan shi ya riga ya tura ya cilla ta facebook ko ta twitter ko ta abin nan whatsapp da makamantansu ya riga ya tura to kafin a zo kan shi ya riga ya tura to shine ake iya gani a yanzu duk wannan walakancin da kake ji gani wanda suke bin abubuwa suke ganin ake musu a ɗauke su a je a ɗibe su a sa su a cikin kogi a sa su tarka waƙoƙi na addinin budda na ana yaban gumaka ana sa su sun yi shirka sun yi kafirci da ƙarfin tsiya a sa su sun tsirara a kama su a yanka su yankan rago duk wani ne yake ɗauka daga cikinsu ya cilla kafin a zo kan shi to shi ne shi yasa wani abin zaka ga abin can nesa ma kake hango shi sai an yi zumin to ka damu da irin abin da ƴan uwanka musulman ƙasar Burma suke ciki to ba laifi ba ne wannan lada ma za ka samu ka damu da halin da musulmai suke ciki a Filistin mutane su suke da ƙasarsu a zo a kirkiro wasu mutane na banza wanda suke yawon banza a duniya a zo a kwace ƙasa a zo a ba su su kuma 'yan asalin ƙasa a kore su a ce ba ƙasar su bace a harbin su ana karkashe su karka shiga damuwa game da wannan lada Allah zai baka halin da ahli sunna suke ci a iraki abinda 'yan shi'a suke musu na azabtarwa da kisan gilla da yankan rago karka shiga damuwa akan wannan lada za ka samu halin da musulmai suke ciki a ƙasar Siriya ka riƙa shiga damuwa a game da waɗannan halayen to Allah madaukaki saki lada zai baka kaga ba ita damuwa kawai aka yaba ba a'a halin da kaga ana yi ya nuna zuciyarka abinda ake cin kana da abdaniul hayyu kenan kana da rayayyar zuciya zuciyarka ba matacciya bace to sai Allah ya rika baka lada akan wannan damuwar da ka shiga saboda abin da ya shafi ɗan uwanka musulmai to yin wannan ba laifi fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi min hubbil khairi wa bughd sharri wa tawabi dhalika irin wannan za a ba mai yin salada min hubbil khairi saboda yadda yake son alkhairi kaga mutane ba su son karatu ka rika shiga damuwa lada Allah zai baka domin ai yin karatun addini ai shine alheri ko da shi ake kubuta yanzu nan alhamdulillah duk abin da yake canza al'umma yanzu ka ɗauki ƙasar nan shekaru arba'in ka ƙara arba'in da biyar baya ai ba haka ƙasar take ba da wanda ya yarda da awar da izala ta yi da wanda bai yarda ba in zai yi adalci ya ɗauki abin da ake ce mishi objectivity ya ɗauko tarihin ƙasar nan ya take da ya yi abin da ake ce mishi maudu'iyya maudu'iyya shine yanzu zan yi magana shi ce ba gwana da kowa ban kallon waye zan yi magana kan shi ni kawai zan yi abin da yake tabbas ya faru ne to sai mutum ya inda mutum zai yi maudu'iyya to sai ya faɗa maka cewa ƙasan nan da ba haka take ba ƙasan nan da ba haka take ba shekara arba'in da biyu ma baya arba'in da ɗaya arba'in da biyu in kayi ni za ka ƙara ka ce arba'in da biyar ba haka ƙasar take ba kuma duk lungun da ka shiga kasan akwai tasirin da aka samu na canji shi yasa har waɗanda suka yaƙi da awar da yanzu kuma sun zo su suke tabanninta duk abin da suka musa to yanzu kuma sun dawo su suke yi alhamdulillah abubuwan da ba su yadda da su ba suke musa suke cewa ba su ƙarya ne kaza kaza kaza kaza sai ga ce su ne gaba gaba to me fi wannan dadi matan aure an ce zina ake da su da sai ga shi yanzu kuma bayan da ba matan aure kowa matar shi ya sa ta makaranta aure ya sa ta je makaranta aure ko ya yadda tana yi ko ba yadda wani ma da kai wasu ma ya kafa ma da shi ya yaka kuma sai ga shi yanzu ya kafa sai wannan abubuwan lullubi da ake yi na hijabi da ya ake su sai gashi yanzu abun ban mamaki zaka ga wanda bai yadda da awar ba mama ta shi yanzu zumbulelan hijabi zaka ga ta sa har ƙasa kaga alhamdulillah to kaga shine wannan abin da ake magana kansa ashe canza mutane kaga mutane suna cikin wani hali mara kyau ka rika damuwa akan sai sun canza lada Allah zai baka kana cikin bayin Allah na gari وتواهي وأبنا ولكن الحزن على ذلك إذا أبدى إلى ترك معمور من الصبر والجهاد أما كما إن داموا دقشق تجاو إلى ترك معمور كبر كما أبن دعك شيء أمرني دشي من الصبر كجوريا كما saboda damuwar da ake ciki kuma sai ka kasa jurewa sai aka ce ai kawai ka ga wasu suna saban Allah kawai shi kenan kawai sai sai kai kawai kana kallo kana kallo ka rasa yadda zaka kawai sai zuciyarka ta tsinki sai ka mutu wannan kuma ai ba a so haka ba wal jihadi ko kuma saboda tsabagen yadda kake jin damuwa sai ka ma kata yin kokari na ka ga ya zaka ka canza mutane shine jihadin ai ba wai sai an dauki makami ba wa jalbi manfa'ati ko kuma ka jawo ma mutane wani amfani saboda damuwa kuma sai ka sami musu wani komai kamar irin yanzu halin da wasu suke ciki shi mutum ya ce maka wannan zamanin da kake ganin shi kawai ka kyala kowa ka bari sai mahadi ya zo to ake fatan ya ga mahadi ni dai ban fatan in gan shi tsakanina da Allah na yadda zai zo manzon sama ya ba da labarin amma ban fatan in gan shi Allah ya sa ko gobe zai zo in mutu yau to da bala'o'in da zai zo sai sun zo kafin mahadin ya zo ai sun yi sun fi karfin ka sai farce dajjal ya zo sannan mahadi zai zo to kai kana fatan ka ga dajjal wanda yake son ya ga dajjal ya daga hannu kaga ba kowa Allah shi kyauta wa daf'i madarratin ko kuma ka kasa tunkuɗe ma mutane wata damuwa wani ciwo nuhiya an hutu anan an hana ma damuwa kuma damuwar ba lada za ka samu ba ba a santa a lokaci so daga damuwar da ake so ita ce damuwar da za ka motsa ka ka ga to wani kuma mataki za a bi domin a fita daga wannan halin da ake ciki me yasa ya halatta a zauna a tattauna kan halin da wani yake ciki mara kyau ya halatta yanzu ni da kai mu bi misali mu zo mu zauna muna tattauna kan wani dan uwanmu da ya lalace a rika faɗin halin da yake ciki amma ya zama manufar tattaunawar ita ce ne a tashi a ji a masa wa'azi amma in kawai za a zauna ne dan a ci mutuncin shi a tona asirinsa a faɗi laifukansa dan ta a more to wannan bai halasta ba kaga ashe motsuwar zuciya da damuwa a ga al'umma na cikin wata damuwa tashin hankali abinda take mara kyau ne sai a zo a shiga damuwa damuwar da za ta haifar da a motsa a yi aiki to ita ake so amma damuwar da za ta sa kuma a langwaɗe a ƙara lalacewa to wannan kuma ba a santa so ka duk damuwar da za ka yi akan halin da al'umma take ciki to yi damuwar yadda za ka yi ka samu mata mafita mun gane amma in ka san ba damuwar da za ka yi ba ne don ka samar da mafita to wannan damuwar ba ta da amfani ƙoƙari ka cire ta a zuciyarka wa illa kana hasba sahibihi raf'ul ismi anhu min jihati al-huzn idan ko ba haka ba to shi ya kasance abin da ya cancanta ga mutum yayi shine ya ɗauke ma kansa wannan a ɗauke mu mutum zunubi ta ɓangaren wannan damuwar da ya yi wa amma in afda ila za'afil qalbi amma duk damuwar da ta kai ga raunin zuciya wa ishtighalihi bihi an fi'li ma amara Allah wa rasuluhu bihi ya zama kuma zuciyar ta shagalta ta bar abin da Allah da ma'aikinta suka yi umarni da shi kana mazmuman alaihi min tilka jihati to wannan damuwar ta zama a bar zargi ta wannan bangaren وإن كان محمودا من جهة أخرى ضد cewa kuma a bar yabo ce ta wani bangaren domin ai kana damuwa ne akan halin da musulmai suke ciki to amma kuma wannan damuwa kuma sai ta sa ma rauni kaga asali ka damu da halin da musulmai suke ciki abin yabo ne to amma kuma sai wannan damuwa sai ta haifar maka kai kuma da rauni ce to a zuwa je ai wa'azi ce wani wallahi yanzu na kyala kowa kowa ya ji da kanshi ha to ai shikenan kuma an mutu a'a so ake yi da ka damu sai kuma wannan damuwar ta ƙara motsa ka sai ga sai inda sai abin da ya cire ma buzu na ne za a ci gaba da wa'azi za a ci gaba da karantaswa za a ci gaba da kaza akwai mutanen da a yanzu a wannan zamanin na san wani bawan Allah shi yanzu ya ce shi ba gun shi da kowa ba zai karantar da kowa ba shi ba dai mutane ba sa sauraron abin da ake faɗa musu ba sa aiki da shi to a bari Allah kai mu lahira annan garin yake na san shi kuma an yi zama da shi ba ɗaya ba biyu ya ce shi a kyale shi shi fahimta shi kenan ya ce ba ku kuna yi ba ku je ku yi ta yi tunda ku kun ga za ku iya amma shi ya kai tijaratul muntaha ya dina wa'azi shi je kowa a je lahira ya ga aikin kaga ba ba wanda ya tashi wannan fahimta amma me ya ja mushi wannan damuwa da halin da al'umma take ciki in ka fito yau kaga abin da ake sai ka zata kamar ba a wa'azi wani zubin amma kuma abin da ya kamata ka rika kanka lallashi shine ka rika kallon janibin alkhairi kullum in kana son ka zauna ka rika shiga damuwa a zuciyarka wannan wannan sirri ne na fita daga damuwa idan ka kallo duhu na ana ta abubuwan da ba kyau to mai da zuciya ka kalli kuma wani bangare da ake alheri sai ga zuciya ka tayi ka je misali ka zuciya ka ga an yi cincirin do ana ta kallon kwallo ko wasu sun zauna suna ta caca kattan matasa ga sunan suna ta caca to yi sauri ka bar wajen a mashin kake ta kuma karfe islamiya ka ga wasu kuma matasan ga sanan ana ta karatun alkur'ani in ba ka yi ba nuri ka ga aramomi na ta kwani wannan ya jawo wannan ya jawo wancan ya jawo tafi majalisin da ake taruwa ya alkhairi to wannan ganin da zai maka sai ya sa maka sanyi a zuciyarka amma in kullum ka ce can za ka riƙa kalla to shi ke nan shi yasa daga cikin abin da ke sonyaya mu mutum ko ƴaƴa ne kake da su shi Allah ya baka ƴaƴa wasu suka zama mutanen kirki wasu kuma suka fanɗare to kullum in ka kalli fanɗararren ko fanɗararren to yi kokari ka kalli kuma waɗanda suke setattun masu seti sai ya zama kawai sun sun sa maka jin daɗi a ranka in zama kai ka tuno da ɓannar da wannan fanɗararren yake yi to yi sauri kuma ka tuno da aikin da alheri aikin alherin da na kirkin suke yi shikenan sai ka zo kawai shikenan baka da damuwa shi dama jarabawa ce Allah madaukakin sarki yake sanya maka to wannan yana cin abin da ke taimaka ma mutum ya zauna lafiya da zuciyarsa zuciyarsa ba za ta rika ciwo ba amma in kullum mutum zai kallon bangaren duhu da bangaren da aka fi lalata to kullum bakin ciki zai ta yi a ransa ba zai taba samun natsuwa ba shine karshe sai ya sa mutum ya zama ya rikice har ya zama ya ɗau wancan matakin na wancan dan uwan da na bada labari wanda ya ce shi an kai matsayin da yanzu a daina wa'azi kuma da da ni da sauran yan uwa duka misali irin mu zamu ce to mu mu dau matakin da ya dauka shi kanshi ba zai zauna ba garin ma ba zai zauna masa ba saboda ai karantar wadda al'umma ake ma al'umma ita ce kashi 60 na security da ake samu a ƙasa na sha faɗin wannan magana kuma yau ba wanda ya mu samu karantar wadda ake yi a cikin al'ummanmu to ita ce take ba da natsuwa al'umma ta zauna lafiya kashi sittin cikin ɗari yan sanda ba ka rena aikinsu ba sojoji ba a rena aikinsu ba civil defense ba a rena aikinsu ba dukkan wasu jami'an tsaro da sss masu farin kaya da sauransu dukkaninsu kowa na aikinsa yana ba da gudunmuwarsa amma tsakani da allah kashi arba'in suke yi masu yin kashi sittin su samar da zaman lafiya a ƙasa sune sune sune sune sune malamai masu karantarwa za ku yadda da ni lokacin da aka zo aka fara rikicin boko haram yan boko haram suka fara fitowa waɗanda suka fara tunkarar shi malamai ne malamai ne ba cika baki ba ba ba alfahari ba ni mun zauna da su mun yi mukabala da shi sannan kuma na yi rubutu a kansa tun dubu biyu da tara kaga farkon faruwa abin kenan na yi rubutu na sa masa boko haram ko halal suka ɗauki wannan rubutun sai da suka min raddi me yawa suka zazzage ni a ciki to kaga tun a lokacin tun kafin gwamnati ta fara faɗa da su sojoji su fara faɗa da su malamai suka fara tunkara suka ce musu wannan da'awar taku da'awa ce ta hawarijanci ba daidai ba ne kuma aka kafa musu hujjoji aka kafa musu dalilai kuma ba inda aka yi zama da su ba a kada su ba duk zaman da za a yi da su sai an kada su sau da dama ba su da hujja ai to kaga wannan shine duka abin da ke faruwa saboda haka karantar da mutane shine yake kawo ma al'umma zaman lafiya na farko in kana son a samu zaman lafiya to a karantar da mutane ba yadda za a yi mutumin da ya fahimci alkur'ani ya fahimci sunna ya dau makami ya je na kashe dan uwansa ba yadda za a yi mutumin da qur'ani da sunna suka ratsa shi a zuciyarsa a ce kawai shikenan sai zai sace wani ya ce sai an ba da miliyan kaza wallahi Allah ba zai bashi wannan ba ba yadda za a yi mutumin da ya sunna da alkur'ani da sunna suka ratsa zuciyarsa shikenan kawai zai samu shanin da ba nashi ba ya zo ya tattarawa yana kwashewa ya kashe ma mai kiwa ba yadda za a mutumin da sunna da alkur'ani suka ratsa zuciyarsa ya je ya samu gonar wani ya mamaye ta ce ba noma a nan bana in kuma ka isa ka yi noma haram duk ba za a yi wannan ba ka duk wannan su ne shi ya sa masu shugabancin al'umma da sun fahimta ba waɗanda ya kamata su tallafa a yi aiki wajen gyara al'umma hatta irin yaƙi da cin hanci da rashe wannan Allah ne za ka samu mutum a zuciyar shi ka nuna masa cewa in yi wallahi Allah ba zai kyale shi ba sai Allah ya ƙona shi ran lahira ka jawo masa hadisai ga sanan hadisai sun fi ɗari ne wanda suke magana akan cin haram da sakamakon mutumin da ya ci haram a lahira ga ayoyi nan da suke bayani akan cin amana abin da ya shafi gululi duk ayoyin qur'ani a yi ma mutane bayani kansu to sai ga zuciyar mutane tana laushi zuciyarsu tana yin tana raurawa sai ga suna bin Allah madaukakin sarki shi yasa za ka ga a musulunci tsarinsa ko bayanin hukunce-hukunce da ake na fikihu to sai ga Allah madaukakin sarki bayanin ciniki fa ake yi da bashi amma ƙarshe ayat sai aka ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim bashi aka yi bayani kai ga yadda ake kulla bashi ga yadda za a rubuta bashi ga yadda za a tsaye da shaidun bashi ƙarshe duk da Allah ya gama sai ce wattaqullaha wallahi ku kiyaye Allah ku kafa kafa ga Allah da Allah wa yu'allimukum la Allah shine yake karantar da ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah kuma yana sanar da komai so daga wanda ya ci bashi ya ce bai ci ba in ya san wallahu bi kulli shay'in alim zai yi ba zai yi ba in yana da takwa a cikin zuciyarsa zai yi ba zai yi ba ba zai ci bashi ya yi murtisi ya ce bai ci ba to kaga duk hukunci hukunci haka zamantakewa aure miji da mata saki dawo da mata duk ga baki daya sai ga ana ana rufe ayoyin da takawa wattaqullah wattaqullah saboda dan adam ba ka iya gyara shi kawai da makami ba a gyara dan adam da makami kai ka ce makami za ka eh makami na da tasirinsa amma dai abu na farko da ke gyara mutum shine karanta suwa in aka yi sa'a karantarwa ta amfani ga mutum to duk inda za ka je ka aje shi ba zai lalace ba to wannan shi ne Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu a takaice dai malamin taimiyya yana mana bayani akan cewa damuwa ba ta cikin abin da shari'ar musulunci ta umarni da shi ta a asali amma idan ta zo ga yadda ake mu'amala da ita so daga ita akan kanta ba ibada bace ba a bar yabo bace kuma ba a bar zargi bace sai idan ta rataye da wasu abubuwa ko kuma ta ta ta ta ta ta ta jingine da wasu abubuwa ko wasu abubuwa sun gwamu da ita to daga nan ne za ta zama a yabe ta ko kuma a soke ta a kushe ta Allah mu da ke yaye mana damuwar mu ga baki daya Allah mu da ku sake saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya mashi gabanin mu jagoranci Allah mu da ku sake ya tsare su ya dora su akan daidai ya hana su aikata abin da baya so mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya Allah shiryatar da mu Allah shiryatar da matan mu Allah shiryatar da matasan mu Allah ya dawo da su kan hanyar daidai Allah ya tabbatar da su akan hanya ta musulunci da da'a ga musulunci Allah ya soyar da addini a cikin zukatarsu Allah madaukakin zaki ya cire musu saban Allah da aikata abin da Allah baya so mu ma Allah madaukakin zaki ya tabbatar da mu akan haka wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum na